إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake hallara wannan majalisi namu na masallacin alburhan kamar yadda muka saba don karatun littafin ahalari wallafar al-imam abdurrahman al-akhdari al-maliki Allah ta'ala ya masa rahama littafin da yake karantar da mu hukunce-hukunce na fikihun mazhabar malikiya yau muna ranar alhamis ashirin da biyar ga wata aljuma da saniya shekara alif da dari hudu da talatin da takwas wadda ya zo daidai da ashirin da uku ga wata uku miladiya bakwai. a karatunmu da ya gabata wancan sati mun karanta farillan alwala kuma ina kyautata zaton mun kai ƙarshe na farillan alwala sunnonin sallah mun kai ƙarshe na sunnonin sallah yau za mu tashi ne a mustahabban sallah ko malam yace wa fadailuha rafu al-yadayn 'inda al-ihram hatta tuqabila al-udhunayn yace wa fadailuha mustahabban ta kuma wato ita sallah na mustahabbai idan ka dubi ma'ana mai faɗi ta sunna a wajen malaman fiqh zaka ce to me bambancin sunna da mustahabbi saboda yin an ce sunna shine abin da ba wajibi ba to me bambancin sunna din da mustahabbi tun da shi ma mustahabbin ba wajibi bane bane to nan sai a ce maka su malaman suka hoho suna duba ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna kasa su gida-gida akwai aikin da yake nuna farali aikin da yake bayanin farilla aikin da yake bayanin farilla wannan aikin shi ma farilla ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya wanke fiskarsa tun daga matsalar gashi ta goshi har zuwa geme faɗi tun daga jikin kunne har zuwa jikin kunne yana koyi da faɗin Allah ta'ala fawsilu wujuhakum ku wanke fiskokinku to da Allah ta'ala yake a wanke fiska yanzu aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya nuna mana ina ne fiska to wannan aikin hukuncinsa shine farilla akwai kuma aikin da zai yi wadda ba na ba bayanin wani farali bane bane aiki ne ya yi sha'insa karkashin wancan da na magana da farko na yadda muka ɗauki tsawon fiska da faɗin fiska a cikin aikinsa wannan ya zama farilla duk wanda ya rage daga haka bai wanke fiska ba haka wasu malaman kamar imamu ahmad dan hanbali rahimahullah da wanda suka tafi akan fahimtarsa suka ɗauka cewa kurkura baki ma da shekar hanci su ma suna daga bayanin wanke fiska su ma suna jikin fiska kuma suna daga bayanin wanke fiska don haka aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na kurkuran baki da shekarwa a hanci bayanin farali ne na wanke fiska in kuwa bayanin farali ne to shi ma farilla domin duk aikinsa da yake yi muka ce don bayanin yadda ake farilla to wannan aikin ya zama farilla jama'a an fahimta akwai kuma aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi shi ba wai wani farali ne yake wa mutane bayani a wurinsa ne ma aka ga aiki a wurinsa ne ma aka ga aiki amma bai shigo cikin lissafin farali ba. To irin wannan kamar jilsatul istiraha a sallah bai yi umarni da shi ba, bai ce a yi ba, an dai ga yanayi, ta haka wannan ba yanayi ne don yana bayanin wani farali ba, domin babu zama a wajen, ballantana a ce yana bayanin wannan zaman, sai dai aka kawai yanayi. to malamai sukan duba aikin annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi wanda bai samo asali daga wani farali ba to wannan aikin shi ma ya kasu kashi biyu wasu ma sukan kai shi har zuwa kashi uku wasu ma sukan kasa fiye da haka akwai aikin da ya yi muwazaba a kansa wato ya ɗore a kansa yana yi ba fashi kashi dai ba farilla ba ne bai zo ta hanyar umarni ba ko cikin alkur'ani ko cikin hadisin bai zo ta hanyar umarni ba amma a aikata an gaina aikatawa yanzu irin shi waki an gaina shi waki irin binan rawati na fila raka'a biyu kafin azahar raka'a biyu bayan azahar raka'a biyu kafin la'asar da sauransu an ga yanayi akwai ayyuka da dama da an ga yanayi amma bai yi umarci al'ummarsa da su yi ba to abin da ya ɗore yanayin da bai ba fashi to wannan ana ce masa sunna shi ɗin ma abin da ya zaburar a kai baya fashi kuma ya zabura to ana ce masa sunna mu'akkada inda irin wutri baya fashin wutri ko a halin tafiya yake baya fashin wutri kuma ya zabura yana cewa alwitru haqqun wa man lam yutri fa laysa minna wutri tabbas ne gaskiya ne wadda bai yi wuturi ba baya tare da mu wannan zaburarwa ta wani malamai ba su ɗauki wannan a matsayin wanda bai wuturi ba to ya zama ya fita daga cikin musulmai ya zama dan wuta a ba su ɗauki wannan zancen a haka ba sun ɗauki shi a matsayin zaburarwa ne saboda girman wuturi to wannan sai a ce masa sunna mu akkada akwai abin da ya ɗore yana yi kuma ya kwaɗaitar a kansa nan ma bai yi umarni ba amma sai kwadai ta kamar rakawoyi biyu kafin sallar asuba na alfijir baya fashin ko yana gida ko yana halin tafiya amma sai kwadai ta yace rakata yace raka'ata alfajr khairu min ad-dunya wa ma fiha yace rakawoyi biyu na alfijir sun fi duniya da abin da ke cikinta wannan kuma kwadaitarwa ne to wannan kuma sai malamai suna ce mata raghiba sunna raghiba sunna ce da aka kwadaitar ita ma tana da karfi amma ba ta kai wuturi karfi ba saboda wuturi ita ai nau'i na barazana ya zo a kan ita kuma tsakata alfajir kawai ko aitar wannan ya zo a kanta. To, ta gefe guda kuma akwai aikinsa da bai dawwama yana yi ba, bai dawwama a kansa yana yi ba, ko dai a ga jifa-jifa yana yi wani lokaci kuma ya bari kamar azumin alhamis litinin wani lokaci ya yi wani lokaci kuma ya bari ko kuma ya yi shi wani lokaci kuma sai ma daga baya bai sake yi ba kamar sallar jam'i ta aisha da ya taba kwana uku yana yi daga nan bai sake yi ba ire-iren waɗannan ayyukan da ya fashi to su kuma ana ce musu mustahabbi a wajen wasu malamai suna ce musu mustahabbi saboda rikonsa da su bai yi ƙarfin da waɗancan na baya da muka yi bayani suka kai ba na ƙarfi to ire-iren la'akari da waɗannan su ne ya sa kuke ga malamai sai ku sun ce sunna mu'akkada sai ku sun ce sunna zalla sai ku sun ce mustahabbi duk waɗannan kannan farilla ne ba su kai farilla ba amma ga dalilin da yasa suke bambanta yanayin aikin nasa wani ya dore a kansa ya zabura wani ya dore a kansa ya kwaɗaitar wani ya dore a kansa ya yi shiru wani kuma bai ma dore a kansa ba ta haka ayyuka ne darajar su irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su daraja irin yadda malamai suka kasa su kuma in classes suka zama aji daban-daban kamar yanzu malam da yake wa fada'ilu fada'il jam'u fadl jam'i ne na fadl fadl shine mufrad shine guda daya nan ana nufin ziyada ƙari daɗi shi ne fadl ƙari daɗi in ce fada'iluha nan ana nufin kamar al'amalu al-za'ida fi salati ayyuka daɗi a cikin sallah kamar wannan yana nuna malam yana nufin waɗannan ayyukan ba su kai matsayin farilla ba ba su kai ma matsayin waccan sunnar da muka lissafa waccan sacin ba amma su ma daɗi ne da zai ƙara kyautata aiki domin mun yi a karatunmu na usulul fiqh yana daga cikin sunayen abin yana daga cikin sunayen mustahabbi ko mandubi fadila fadila yana cikin sunayen mustahabbi ko mandubi in ka so ka ce mandubatu in ka zo ka ce mustahabbatu in ka so ka ce fadailu duk abu ɗaya ake nufi kuma abin da yake nufi shine ma amara bihi shari'u amran ghayra jazim abin da shari'a ta yi umarni da shi umarnin da bata matsa akan aikata shi ba. To wannan shi ake ce mustahabi. To almuhim amma wanta a islahi malamin usul ke a islahi malamin usul amma wannan a islahi malamin fiqh da muke magana al-mustahabbat ana iya samun su min al'awamir daga cikin umarni wadda wani dalili ya zo ya rage musu karfi suka dawo musu habbi ana iya samun su kuma min al'af'al daga cikin ayyuka bal mujarradul af'al min al-mustahabbat zallan ayyuka waɗanda al'afalul mujarrada nake nufi al'afalul mujarrada an al'amri ayyukan da ba su haɗu da umarni ba zallan ayyuka ne ba umarni a cikin su to wannan da mustahabba in ba mustahabbi ne ba a daukan farali daga aiki annabi jira da aminci Allah tabbata a gare shi ko ya dawwama yana aiki inda bai taba umarni da shi ba to baya zama farali baya zama wajibi saboda zallan aikinsa baya baya hukunta farali wani kaunan ka'ida zallan aikinsa baya hukunta farali har sai idan aikin nasa ya hada da umarni idan akwai umarni ko umarni shi yake hukunta farali amma aiki zalla baya hukunta farali umarni ko ko shine zalla ba aiki yana hukunta farali don haka nan abin da mala yake nufi da fada'iluha wato mustahabban sallah wato kamar ayyuka na cikon lada na cikon kyautata sallah a bayan sunnoni mukammilat wanda za su cika ta ta samu cikakkiyar kamala ga sunan malam yace raf'ul yadaini inda al-ikrami hatta tuqabila al-udunayn daga hannaye biyu inda al-ikrami yayin harama hatta tuqabila al-udunayn har si daura da kunnuwa guda biyu wato haƙi setin kunnuwa kunnuwan nan guda biyu tunda hannaye ne biyu to sai kowane hannu ya seti da kunnan da yake iya seta hannun dama ya zo setin kunnan dama hannun hagu ya zo setin kunnan hagu hatta tuqabila al-udunayn wannan ya tabbata hadisin Abdullahi dan Umar yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama رأيت رسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ناغم ذا الله عفوا حتى تقابل الأذنين ناغم ذا صلى الله عليه وسلم إذا نقع عنا ينسى زي دين يكبر ينقع عنا ينسى حارسيا حسي سن ديدي تو دكون نوانسا سنعك رواية تادو ديدي دكافتنسا wadda wasu malamai suka yi jam'i tsakanin ruwayoyi guda biyu sanar salama yana daga hannayensa daidai kafadinsa da yana daga hannayensa daidai kunnuwansa suka ce a waɗannan hadisan guda biyu idan an hada su za a yi aiki da su ma lokaci ɗaya wato jam'i tsakanin su ta waje biyu in ka so kana iya cewa wani lokaci ne yake daga hannayensa sai tun kunnuwa wani lokaci kuma yake daga hannayensa sai tunka wani idan ka so kuma kai wani jami'i irin jami'in da su imamu nawawi suka yi rahimahumullahu ta'ala suka ce yana daga hannayensa yatsun suna sai kunnuwa wuyan hannun kuma yana sai tunka babbar yatsa tana sai wuya haka yake daga hannayensa sai zama akan wannan tsarin kenan daga hannaye siffa biyu ɗaya ne da shi shi ne ka daga hannayenka manyan yatsunka suna saitin wuyanka yatsunka suna saitin kunnuwanka sannan wuyan hannunka kuma yana saitin kafaɗunka wannan shi ne mafi ingancin abin da aka rawaita kuma shi ne mafi kyan abin da malamai suka ambata cikin zantukan daga hannaye ko dai mutum ya daga hannayensa setin kunnuwansa ko ya daga hannayensa setin kafadansa in yayi haka ma bai kuskure ba saboda akwai malaman da suka fita akan wannan fahimtar ko kuma mutum ya daga hannayensa kamar yadda muka yi bayani yanzu ya hada tsakanin setin kunnuwa da setin kafadu da wuyan hannunsa waɗannan surori guda uku su ne siffofi na daga hannu mafi kyau kuma mafi inganci amma daga hannun setin kirji wannan bai inganta ba ballantana mutum ya daga hannun sitin ruwan cikinsa ko ya daga hannun sitin kunkuminsa ko ya daga hannun sitin kansa ko sama da kansa duka wannan babu abin da muka yi bayani shine abin da ya tabbata ya inganta sai dai anan malam ya ambaci daga hannu aure ɗaya ne yace daga hannaye guda biyu yayin kabbara harama a ce sun yi daidai da kunnuwa amma abin da ya tabbata cikin hadisai annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi yana daga hannayensa a cikin sallah a wuri hudu hudu wuri na farko wurin kabbara haram wuri na biyu wurin tafiya ruku in zai tafi ruku wuri na uku in ya dago daga ruku waɗannan wurare guda uku sun tabbata a Bukhari da Muslim wuri na hudu idan ya yi raka'a biyu idan sallah ce ma'abuciyar fiye da raka'a biyu idan ya yi raka'a biyu ya miƙe zai tafi raka'a ta uku a magariba ko a sallar azahar ko a sallar la'asar ko a sallar isha to idan ya miƙe tsaye yana daga hannayensa har yanzu wannan ya tabbatar sun abi dawo yana daga hannayensa waɗannan su ne wurare guda hudu da ya tabbata cewa yana daga hannaye amma abdullahi dan umar a cikin hadisin muslim yake cewa wala yarfa'u yadayhi bayna sajdatayn amma annabi sallallahu baya daga hannayensa tsakanin sujuda guda biyu duk da akwai malamin da suke ganin haka kamar malam albani Allah ya masa rahama rahama yana ganin an daga akwai daga hannaye tsakanin zama guda biyu to amma Abdullahi dan Umar yake dai manzo sallama baya daga hannayensa tsakanin sujuda guda biyu kuma hakan yana nuna daga hannaye suna da alaka ne da yana da alaka ne da tsayuwa idan mutum ya riga ya sunkuya ko yana zaune to ba daga hannu a tsaye ake daga hannaye kabbara harama a tsaye ake ya gabata mun bayani akai kabbara kafin ruku'u a tsaye ake kabbara bayan dagowa daga ruku'u na ma tsaye mutum zai daga kabbara mutum ya dago kamar da zai zo ma a malikiya su ba zai ma yi kabbara ba sai ya gama miƙewa sannan ya kabbara to amma mun sani cewa ba lallai bane sai kabbara ta zo daidai da daga haga shi yasa mai tafiya ruku zai fara kabbara lokacin da zai yunkura kuma zai yunkura yana yin kabbara ne ba zai gama ta tsaye ba ya ce Allahu akbar yana tsaye sannan ya ruku ba zai yi haka ba in yi haka ya saba sunnar babban kasu manzon salama yana kabbara ne lokacin da yake yunkuri to amma daga hannun yana tsayen zai daga hannun Allahu akbar ya fara kafin ya fara kabbara ya daga hannunsa yana kammala daga hannu kuma a cikin yana yin kabbara yana kuma tafiya ki roko haka idan zai dago zai yi fara kabbara ne kafin daga hannu yana yin kabbara zai dago sannan kuma yana tsaye kuma zai daga hannayensa haka wanda yake zaune zai dago daga zama yana yin kabbara idan ya kammala miƙewa sai ya daga hannayensa sama saboda ana daga hannaye ne a tsaye haka nan da malam yake cewa daga hannaye guda biyu yayin kabbara harama har sai sun yi daidai da kunnuwa wannan daga hannaye sau ɗaya kenan malam ya ambata kuma haka yake a malikiya a malikiya ba a daga hannu a sallar sau ɗaya amma kamar da muka bayani daga hannaye ya tabbata suna har wuri hudu a cikin sallah guda ɗaya malam yake wa qaulul ma'mumi wal fardi rabbana wa lakal hamdu da kuma fadin mamu da mai sallah shi kadai rabbana wa lakal hamdu to anan malam ya keɓe fadin rabbana wa lakal hamdu ga mutum biyu mamu wanda yake bin liman da kuma mai sallah shi kadai mun ambata a wancan sati cewa masu sallah kala uku ne da mai sallah shi kadai da liman da mamu to yanzu wannan hukuncin da malamin ambata ya shafi ne mai sallah shi kadai da kuma mamu kenan ya cire liman me hukuncin fadar rabbana wa lakal hamd mustahabbi ne a hakkin mai sallah shi kadai yace rabbana wa lakal hamd ala qira'ati nafsihi fi sirri wal jahr akan karatun kansa ko a sirrance ko a bayyane ma'ana mai sallah shi kadai shi yake karatun sa in a sarranta ne shi yake kayan sa in a bayyana ne shi yake kayan sa dan haka ko a karatun sirru ne afwan na shiga magana akan amin eh rabbana wa lakal hamd mamu shi shi da masu sallah mai sallah shi kadai su ne kamar da malamin ambata suke da hakkin fada sai dai idan muka duba muka koma muka dubi abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam za mu samu cewa akwai abin da ya kuku cewa malam da ire-iren da suka tafi akan wannan fahimta akwai abin da ya kuku ce musu daga abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya tabbata hadisi hadisin Abdullahi dan Umar hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya dago daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamida yana cewa kuma lokacin da yake tsaye rabbana wa lakal hamd lokacin da yake dagowa yana cewa sami Allahu liman hamida hina yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'i thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana wa lakal hamd lokacin da yake dagowa daga ruku yake cewa sami Allahu liman hamida idan ya gama tsayuwa kuma sai ya ce rabbana walakal hamdu har al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yake cewa at-tasmi'u dhikru ar-raf'i wa at-tahmidu dhikru al-i'tidal yace at-tasmi'u jiyarwa fadin sami Allahu liman hamida dhikru ar-raf'i dhikri ne na dagowa ko dhikrun nuhu dhikri ne na dago na tasowa na yunkuri والتحميد سوى ربنا ولك الحمد كما ذكر الاعتدال ذكرين لديديت وعزيز to idan ya tabbata cewa annabi sallama yana yi duka biyu to kaga yanzu anan ba wanda za a cire kira tunda annabi yana duka biyu to shi mai sallah shi kadai zai yi duka biyu mamu zai yi duka biyu saboda koyi da sallar annabi sallama zai ce sami Allahu liman hamida saboda annabi yana faɗa kuma ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli zai ce rabbana wa lakal hamd saboda annabi sallama ya ce idza qala al imam sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamd shi ma liman zai ce sami Allahu liman hamida saboda annabi yana faɗa kuma annabi ya ce idza qala al imamu sami Allahu liman hamida kinan liman yana faɗa sannan zai ce rabbana wa lakal hamd saboda annabi yana faɗa ta haka da mai sallah shi kadai da mamu da liman duka za su faɗi wannan abubuwan guda biyu za su ce sami Allahu liman hamida za su ce rabbana wa lakal hamd wannan sun tabbata ta haka abinda malam ya faɗa na cewa rabbana wa lakal hamd yana daga mustahabban sallah eh lallai yana daga cikin abinda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ya yi umarni a kai wadda idan an bi diddigin abin za a samu cewa ya wuce ma a sace a cikin mustahabbai zai shiga cikin sunnoni ne amma a bashi a hakan ya tafi dai amma ba na mutum biyu ne kadai ba ba kadai ya mai sallah shi kadai da kuma mamu bane ya hada hadda hadda ne ma mala yace wa ta'minu ba'da al-fatihati lil fardhi wal ma'mumi da kuma faɗin amin a bayan fatiha lil fadli da mai sallah shi kadai wal ma'mumi da mamu nan ma malam ya ambaci mutum biyu kenan mai sallah shi kadai da mamu su ne za su ce amin at-ta'mini shine faɗin amin a ƙarshen karatun fatiha faɗin amin a bayan a ƙarshen karatun fatiha ya tabbata daga annabi tsira da amin Allah tabbata gare shi sai dai shin haka ne kamar yadda malam ya faɗa cewa mai sallah shi kaɗai ne da kuma mamu za su faɗa shi ne bayanan da ɗauko da su shi mai sallah shi kaɗai ala qira'ati nafsihi sirran wa jahra shi yake karatun sa shi ya kada shi ya rawa shi ne zai ce wala dallin kuma yace amin in a karatun so shi zai ce wala ballin sannan ya ce amin a karatun bayyane da haka zai ce amin ala qira'ati nafsihi sirran wa jahran shi kuma mamu zai ce amin ala qira'ati nafsihi fi sirri wa ala qira'ati imamihi fil jahr shi kuma mamu zai ce amin a karatun kashin kansa a sallah sirriya sallar da ake suranta mata karatu kamar azhar la'asar da kuma rakawoyi raka karshe ta magariba da kuma rakawoyi biyu na karshe na isha mamu tunda anan shi zai karanta fatiha da kansa baya jin kalliman to yanzu zai ce amin wa karatun kansa a sirrance sannan zai ce amin a karatun limaminsa a bayyane lokacin da liman yake karatu a bayyane to mamu zai saurare shi har sai san da liman yake wala dallin sai mamu sai ya ce amin ala qira'ati imami akan karatun limaminsa shi baya karatu sai ya ce amin akan karatun limaminsa to liman fa ya tabbata nan ma a sunna mai yiwa wannan ya kuku cewa malamin malikiya Allah ya musu rahama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa amin kuma nan ba za mu ce ya kubuce musu ba akwai waɗansu hadisai guda biyu wadda waɗannan hadisan su suka haifar da wato wannan sabanin fahimta tsakanin malamai dangane da cewa shin liman zai ce amin ko ba zai ce amin ba ba sabani akan mai sallah shi kadai zai faɗa ba sabani akan mamu zai faɗa amma liman zai faɗa ko ba zai faɗa ba hadisai guda biyu sun zo wannan hadisi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ammana al-imamu fa aminu faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi idan liman yace amin to kuma ku ce amin in liman yayi amin ku ce amin domin dukkan wanda amin ɗinsa ta yi daidai da amin ɗin mala'iku to an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wannan faɗin amin ɗin kalma ce mai daraja ku ga yadda annabi kalma ya faɗaitar a kan idan liman ya ce amin ku ce amin kun ga wannan umarni ne wadda duk amin ɗinsa ta yi daidai da faɗin mala'iku an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to a wata wani hadisi ko ta riwaya kuma sai ta zo ta idza qala ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه إذا لمن يتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين كتي آمين domin duk wanda amin ɗinsa ta zo daidai da na mala'iku an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa akwai bambanci tsakanin ruwayoyin guda biyu ba wancan ya ce idan ya yi amin ku ce amin wannan kuma ce idan ya ce ghairul maghdubi alaihim wal dallin ku ce amin a wacce riwaya ta farko kenan liman yana amin a wannan riwaya ta biyu kenan liman baya amin kawai zai ce wala ballin ne sai ma muke amin to wannan waɗanda suka yi tarjihi wato suka rinjayar da hadisin wala ballin kamar malikiya sai su ce liman baya cewa amin mamu ne ke cewa amin shine halin da muke ciki a karatun nan yanzu waɗanda kuma suka rinjayar da wancan hadisin na amin idan amana liman fa aminu sai su ce ai a liman ma yana cewa amin har ma waɗancan masu rinjayar da hadisin ta aminul imam suna cewa ai shi wannan hadisin wannan wannan hadisin shine yake bayanin wancan hadisin ma'ana faɗinsa idza qala al-imam ghayr al-maghdubi alayhim wala dallin nan ana nufin idan yace amin waɗannan suka waɗannan kai suka ce ai idza ammana al-imam abin da ake yake nufi shine idan ya ce ghairil maghdubi alaihim wala dhalin mana idan liman ya zo shi daidai wurin da ake cewa amin ku ce amin idza ammana al-imam idan liman ya zo daidai amin fa qulu amin ku ce amin kun ga an fassara da haka zai zama kenan dai wala dhalin da haka suka ce wancan hadisin na idza ammana al-imam ma'anarsa kenan akan wala dhalin idan liman ya zo daidai da ake cewa amin to amma idan muka duba wani hadisin daban saboda sau da yawa idan hadisai guda biyu suka zo suka yi irin haka haka to sai a duba idan akwai wani dalilin da zai bayyana mana me suke nufi ko kuma akwai wani dalilin da ma zai zo gaba ɗaya ma ya kashe gardama mai raba gardama wato ya zo gaba ɗaya ma sai ya zo da abin da gaba ɗaya za a huta da su to sai a aiki da shi hadisi ya zo ya tabbata ingantacce cewa annabi jira da amincin Allah tabbata gare shi idan ya zo ghairil maghdubi alaihim wala dallin yaqulu amin yana cewa idan ya zo gairu maktubi alaihi malam zalim ya kulu adina yana cewa amin yusmi'u man yusmi'u man khalfahu min as-saff al-awwal yana ji yadda ko yusmi'u man yalihi min as-saff al-awwal yana ji yadda waɗanda suke biye da shi na sahun farko suna jin sa sai ce wala dhalin idan ya faɗa su kuma suka ji to sai masallaci kuma ya ɗauki da kururuwar amin sai ka ji masallaci gaba ɗaya ya rubuta cewa amin sai masallaci ya na ɗauka to wannan ya tabbata cewa annabi tsira da amin Allah tabbata gare shi kenan yana cewa amin har ma na sahun gaba suna jinsa idan ya ce amin to idan ku ya tabbata an samu yana faɗa to shi da kansa ya fassara maganar ashe faɗin sa idza qala al imam wa dallin fa qulu amin wannan baya hana cewa liman yana faɗa faɗin sa idza ammana al imam fa amin idan liman yace amin ku ce amin wannan ya nuna kenan amin din ake faɗin amin din ake nufi ba tawili haka wannan hadisi da ya nuna annabi sallama yana cewa amin amin ya ji yadda sahun farko sanadin haka kuma sai gaba daya a masallaci ya dauki bajja ya dauki kururuwa cewa amin wannan ya nuna kenan annabi tsira da min sallallahu alaihi wasallam yana cewa amin idan ku yana cewa amin ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kun ga ina sallah don haka fadin malam cewa amin ya ke banci mai sallah shi kadai da mamu zai zama shi ma wannan faɗin malam ya takaita liman ma yana iya cewa amin kamar yadda muka yi bayani ya gabata mala yake wala ya kulu al imamu liman baya faɗa illa fi qira'ati sirri sai a karatun suru wannan mun yi bayani kai mala yake wa tasbihu fi ruku'i da yin tasbihi a ruku'u yin tasbihi a ruku'u والدعاء في السجود da kuma yin addu'a a sujuda. Waɗannan abubuwa guda biyu sun tabbata a sunnar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama tasbihi a ruku'u addu'a a sujuda. Ya tabbata cewa annabi ila da misan a gare shi yana tasbihi a ruku'unsa yana cewa subhana rabbil azim sannan ya tabbata a sujudarsa yana subhana rabbiyal a'la sannan kuma ya kwaɗaitar da yin addu'a a cikin sujuda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa amma ruku'u فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم يتي أما ركوع كجرم ما أبنجي farko yana yana cewa nuhitu an aqra al-qur'ana wa ana sajidun aw raki'un an hane ni na karanta alkur'ani ina ruku'u ko ina sujuda ba a karanta alkur'ani a ruku'u ba a karanta alkur'ani a sujuda sai dai idan wata addu'a ce da mutum zai yi wacce take cikin alkur'ani to babu laifi idan yayi ta da ma'anar addu'a ba da nufin aya ba كما يأتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ضد وانا داما بتذكر آية بس وكما يأتي ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وانا آية تذكر wannan idan mutum ya yi da nufin addu'a to babu laifi bai karanta alqur'ani ba rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin yana neman haihuwa ya fadi aka sujuda ba za a ce ya karanta alqur'ani ba don haka ba a karatun alqur'ani a ruku'u ko a sujuda yace fa amma ruku'u amma shi ruku'u fa azimu fihi rabba ku girmama ubangiji a ruku'u subhana rabbiyal azim azimu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ku girmama ubangiji a ruku'u wa amma sujudu amma sujada kuma fajtahidu fi du'a to ku tsananta ku yi iya kokarin ku wajen yin addu'a a cikin sujada fa qaminun an yi sujada bala bala tabbas za a amfana ba shakka shine fa qaminun ba shakka za a amsa muka shi sa addu'a cikin sujuda tana da matukar muhimmanci kuma tana da kaifi gabawa matukar zai yi ta sallarsa cikin kushu'i sallarsa a cikin nutsuwa ina ne kuma ya cika dukkan ayyukan da ake so a cika a cikin sallah idan sallah ta yi tsafta ta yi kyau kuma aka samu tsarkin zuciya to sai ka ga addu'ar mutum a cikin sujada ta zama ga yawa jini na wuce malam yace wa tawilul qira'ati fi subhi wa dhuhri dalili afwan wa tawilul qira'ati fi subhi wa dhuhru taliha malam yace da kuma tsawaita karatu fi subhi a sallar asuba yace wa dhuhru taliha azhar kuma tana biye da asuba wa taqsiruha fil 'asr da kuma takaita karatun a sallar la'asar wal maghribi da kuma sallar maghriba wa tawassutuha fil isha'i da kuma takaita ta a sallar isha to yanzu malam ya shiga bayani kuma dangane da abin da aka fi so mai sallah ya kiyaye cikin sallarsa na yanayin karatun sa a sallah dukka wannan abin da malam ya faɗa ya tabbata a sunna ya tabbata a hadisi ingantacce siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tsawaita karatu a sallar asuba a sallar asuba yana karanta sau da yawa yana karanta riwalul mufassal yana karanta surorin nan wanda suke mafiya tsawo a cikin surori mufassal cikin alqur'ani akwai wasu surori da ake ce musu suwarul mufassal wato surorin da ake yawan gutsure su yawan gutsure su nan wato suke yawan karewa da suke saurin karewa da wani suka ce waɗannan surori akwai sabani akan daga ina suka fara amma dai zancen da ya fi shahara na jamhurin malamai shine suwar mufassal suwar mufassal sun fara ne daga suratul hujurat daga suratul hujura abin da yayi nazi su ake cewa suratul mufassal kiwalul mufassal dogin su suka ce daga hujurati zuwa abad sune doge matsakaitan su daga kowiran zuwa wa duha wa ruheke su ne matsakaita takaitattun su kuma daga alam na shirah zuwa nan waɗannan shine kashi uku na mufassar da aka yi to annabi sallama yana karanta a sallar asuba yawanci da fiyol mufassar yana karanta dogin na mufassar shine abin da aka fi yawan yana yana a sallah asuba a sallah asuba yana tsawaita karatu in banda ranar juma'a yana karanta raka a farko suratul sajada ita kadanta a raka a farko a raka ta biyu kuma ya karanta halace alal insani hakan nan malam yake wa zuhuru taliha azahar kuma tana biye da asuba nan ana nufin a wajen tsawo a lokacin ma haka ne suke biye da asuba kuma to amma dai abin da mallam yake nufi anan shine a wajen tsawo idan a sallar asuba za a karanta hujurat za a karanta sali hadidi za a karanta ar-rahman to a sallar azhar kuma za a dan gangaro a zo a karanta irin su wal mursalati irin su amma irin su wan nazi'ati suratul qiyama suratul insan al-hashr da sauransu shi ne tsawon su bai kai na sallah asuba tsawon ta bai kai sallah asuba ba to idan mutum bai bi ma wannan tsarin ba kamar yadda aka saba masallatai yamma asuba wasu ma'i wa tsari raka a farko sabbi raka a tabi a an samu mai tsawaitawa ya so sulfuruji a raka a farko raka a tabi kuma ya lallaba mutane da lawo kutubu bi hadal balal to idan mutum ya yi haka misali a ce wannan ya zaɓa to in mutum zai karanta misali a ce a raka a sallar asuba zai karanta buruji ya karanta shakkat ko wasu ma'i wa tsari ko sabbi to a sallar azhar kuma to sai ya karanta irin su suratul balad la kusan bi hadal balad irin su wallaili idza yabsha irin su wadduha ana son da ya zama turorin da za a yi azahar da su ba su kai na asuba tsawo ba amma dai su ma in ka kwatanta su da sauran sallolin to su ma wasu tsawo ne shi sa a sallar asuba annabi sallama suka ce mutum in yana mutum annabi sallama yana raka a farko a sallar azahar yana raka a farko mutum zai iya ya je makabatar bace ya wani uzurin sa ya dawo ya samu ana tsaye a raka a farko ya zo ya shiga sahu a sallah azhar saboda yadda annabi sallama yake tsawaita sallah azhar tare da haka bata kai asuba tsawo ba amma azhar din yana da kyau a dinga wani la'akari akwai lokacin da zaka samu ana zafi kuma babu a yanzu zamanin mana yanzu babu fanka ba lantarki kuma manyan ji ya kare ya masallaci sun gaza to kaga aka zo sallar azhar kuma ga gumi to nan kuma liman a nan kuma sai ya koma wani karatun ya bar wannan dama musta'abi aka ce aiko to ba za ka dafa mutane kamar biredi saboda kai aiki da mustahabi ba to nan kuma sai ka koma wata maslaha annabi sallama da yaji ka can sallah idan ya ji kukan yaro a baya sai ya hanzarta saboda ya san uwar yaron tana cikin wani hali yaron ma yana cikin wani hali akan mata daya akan yaro daya to kai kuma fa kowa zafin yake ciki kowa a cikin damuwa yake to nan kuma sai ka takaita surorinka sai ka takaita sallah ba kuma sai yadda za ta kasance kamar fisga ba a nitsan za a yi ta amma dai ba wannan tsawaitawa saboda halin da mutane suke ciki shi yasa ma annabi sallama ya yayi umarni da idan zafi ya tsanani to sallar a bacca kasa ta huce إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم إذا ذاتي يزنني تو كجرا سلة يسني wato ku sanya ya sallah ku kai sallah lokacin da yanayi ya dan yi sanyi saboda rana tana tsakiya ne take take rada to tana gotawa tana ƙara rauni tana gotawa tana rauni to kaga a lokacin da ta gota din nan lokacin ne azhar ta shiga kuma lokacin take kan kai hunta amma tana ƙara matsawa tana rauni tana ƙara matsawa tana rauni har zuwa lokacin da za ta ɗan yi rauni sosai ta yadda kuma zafi zai ragu sai ce to ku sanya ya sallah har rana ta huce kenan sallah azhar za ta kai ta kamar karfe biyu da wani abu ko biyu da rabi su a wancan lokacin da yake bacci ma suke yi na kalula ba ruwan su sai mutum ya ta sharan baccin sa sai ta yi rubi da rabin na a tashi da kira ya kira aza amma yanzu da an kira aza a karfe biyu sai ka ji ce gargajiya ce ba kuma haka bane lokacin ta ne wannan ma lokacin ta ba abin da za ka wani inkari kace kace sai yanzu zai sallah aza kai ma akwai lokacin da hakan ya kamata ka yi a sunna shine in zafi yayi zafi ne kwan a sa karfe ɗaya shekara guda the whole whole the year shekara shekara guda za a yi ana sallah za karfe ɗaya cip cip duk tsananin zafi ɗayan nan baka zo sai dai ka ji ana yi ko ɗaya saura kwata a shekara ana yi haka wani can da ba kaga an jefa da wani hadisi ba aiki da shi billahi la wani hadisin ka ba aiki da shi wani shekara ba aiki da shi kuma hadisin da yace a sanya ya sallah ba ya aiki da shi ba wannan shekara ahlus sunna na taba a wani a wani masallaci a garin mu muka mayar da sallah azhar karfe biyu saura kwata da zafi yayi zafi wallahi sai da waɗansu suka daina sallah a masallaci suka koma wani masallaci suka ta masallacin sunnar da yawa tunda wannan sun koma gargajiya kaga mutane wannan ba kaga ba daidai bane rashin tarbiyya ne to sai ka rasa da wani karatu kuma suka haka kuma lokacin da za a ga lokacin sai da aka yi bayani a masallaci aka kawo hadisi aka ce ga dalili amma tare da haka aka tashi ana kada riga na guna guni aka ce mu ma dai mun koma gargajiya kawai malam san zo ne da zamu kai kidan mutane ba wai mutane sun fito a ce karfe biyu da rabi yawa biyu da rabi shine bambanci ba bambanci ake bukata ba bin daidai shi ake bukata bin daidai shi ake bukata in za ka samu salar juma'a za ga yadda yadda mutane idan gwargwadon yadda aka san salar juma'a da wuri gwargwadon yadda za a dinga ruga in an sa ta karfe sha biyu yawwa ga ya sha biyu ita zan zan yiwu kawai mutum wai ya ɗauki sallah kaya ya yi ta gama ya huta haka wani ba daidai wani su masu sa mana sallolin nan daban-daban wannan juma'ar karfe sha biyu da rabi wannan karfe ɗaya saura kwata wannan karfe ɗaya wannan karfe ɗaya da rabi wannan wannan rahama ce a gare mu in baka san wannan ba za ka san wacce in baka san wacce ba za ka san wacce rahama ce a gare mu za ka so da kyakkyawar manufa suka haka amma su mabiyan sai aka waye gari da dama burin su shine kawai yar wurin nan kawai shaf shaf a samu kawai yanzu a ba mu har mu juma'a har mun manta da ita ya sauke nauyin wa yaro suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tsawaita sallah azhar raka a farko har mutum ya je bakiya kun san bakiya a zarqat bakiya makabartar mutanen madina har a yau tun wancan lokacin har yanzu ita ce amma kuma tana kusa da masallacin sai dai kuma yanzu girman masallacin ne sa za ka ga baki an ta zo kusa saboda masallacin ya girma ya zama anguwa guda kaga ya iso ta saboda girman sa amma daɗin masallacin haka yake dan tsugul da haka ita kuma tana nesa kuma ita kanta ita ma ta yi girma an ƙara mata faɗi an ɗebe ta da faɗi ita ma da an batta irin ya take da amma masallacin ayyuka yake da to distance is so far da haka tun da yanzu kowanne ya girma sun cika sai suka haɗu shi sa dan an karanta maka hadisin sai ka ce a yo kuma daga nan zuwa baki kuma mutum ba ya je da so biyu ba to zaka duba lokacin da ake zancen har wani mu ya je shi baki a yayi uzuri ya dawo ya zo ya san annabi sallama yana raka a farko a sallah azhar saboda yadda yake tsawaita ta to idan akwai iska tana kadawa ko akwai can yanayi mutane ba matsuwa ba komai to babu laifin dan liman ya ainihin wato kyautata raka wajen sallah azhar na biyu na biyu na farko babu laifin amma idan yanayi ba zai bada dama ba to sai ke sake san liman ya kasance mai fiqhun sallah yana da fiqhun sallah yana sallah ne da ilimi eh da ilimi yake sallah shine za a daga ganin sallarsa akwai mai aiwa akwai nazari a cikin ta akwai nazari da la'akari a cikin ta dan wani limamin da sabo yake sallah sabo kawai yana liman ba sai ya raka uku bai san yayi ba ka ta mala akwai akwai sai ya raka uku bai san yayi saboda kawai inda ya riga ya saba ya lakace ta dan haka ba in yayi fatiha ma kawai sura mai zuwa ma ta kanta za ta zo ba sai ya da kanta kawai za ta zo kawai sai dai ya farko da shi na alƙari'a saboda tsabar sabo ko yana wakili to ana son mutum mai sallah ya kasance koyaushe yana da yana da nazari akan abin da yake in liman ne a dinga gane cewa akwai nazari a cikin sallah kullum nakan tuna idan na ina maganar liman nakan tuna limamin haramin madina a sheikh abdurrahman al-huzayfi hafizahullahu ta'ala wato ni tunda nake bin mutane sallah ban bi limamin da na fahimci cewa ya kware a jan sallah kamar wannan limamin ba yana da fikihun jan sallah sosai jan sallah sai in kai la'akai da sallah za ka fahimci cewa wato da karatu yake yin ta da ilimi yake jan sallah eh ko karatunsa za ka ji akwai alamar cewa an sai yake ai ba shi da matsala an sai yake shi yasa a tsarin su na sallar tarawihi suna son soke alqur'ani a watan azumi ta haka duk rana suna karanta izubi ne ana sallar izubi ne a rana to amma azumin zai iya zuwa kwana 29 na haka za a samu sauran izubi a alqur'ani idan ana tafiya izubi biyu za a samu za a samu sauran izubi to a hankali ana karatun ana ana shigar da wannan biyu ana shigar da su da haka kusan kullum za a yi rubi da ɗan kaɗan kaɗan da ɗan kaɗan kaɗan ana shi na da bin sun kare to shi ne yake wannan ƙaro shi ne yake wannan ga wanda ya fahimci sallar zai ga cewa shi ne yake daɗawa sun sallama masa a iya sallah da haka shi ne yake daɗa wannan ƙaro sai a waye gari sai kun zo idan sai kun zo idan da sallar sai ku ji ku kawai izu biyu da shafi shi shigar da shafi a karatunsa almuhim wannan fikihun sallah ne shine wanda idan yana sallah idan ya zo karanta amma amma to idan ya zo fa zuqu falan nazidakum illa adaba yakan raba ta biyu a sallar isha to yaje fa zuqu falan nazidakum illa azaba sai ce inna lil muttaqina mafaza sai ruku in ya taso raka'a ta biyu sai ce innal muttaqina mafaza hadaika wa ba sai shiga saboda ba zai ajiye ku akan fazu ku falan da da kum illa azaba ku dandana ba ba za mu kara muku ba sai azaba sai ce Allahu akbar da ku yake kenan to kaga wannan wato hatta karatun kansa yana da fikon to Allah ya kara mana fahimta to wa zuhru taliha azah tana biye da azuba wajen tsawo wa takfiruha fil asr kuma ana son a takaita karatu a sallar la'asar wal maghrib da sallar magriba sallar la'asar da magriba sai a karanta irin su al hakum irin su al adiyat irin su al qari'a irin su inna atayna wal asri kul huwa allah da sauran wa tawassutuha fil isha da kuma tsakaita karatu a sallar isha sallar isha na so a dauki matsakaitan surori a dauki irin su wal layli da wuta irin su la uqsu bi hadal balad irin su wasu wa duhadin suna cikin matsakaitan surori a sallar Allah isha malamai suka ce tsawaita karatu a sallar azuba da azhar akwai hikima a ciki ta yadda lokacin aka yi ban kwana da bacci sallar azuba an tashi daga bacci ne akwai akwai nishadi a jiki sallar azhar ma an tashi daga kailula akwai nishadi a jiki da haka sai aka ake karatu a tsawaita karatu bayan nishadin kuma wani ya gafala yana baccin bai tashi ba har ya tashi daga baccin sai samu ana sallah ya samu sai samu sallah an takaita sallar la'asar kuma saboda lokacin sallar la'asar lokacin tashi a aiki mai aikin faskare mai aikin gona mai aikin abinan gwamnati ba mai aikin waye lokacin tashi a aiki na jiki yayi la'asar to sai ake takaita karatu don mutane ne su samu su je su huta ana takaitawa a sallar magariba saboda lokacin ta takaitacce ne in an tsawaita karatu zai shi za a shiga lokacin sallar isha ana takaitawa a isha saboda ita kuma isha lokacin mutane za su so su je su kwanta su yi bacci da haka sallah ba za a tsakaita ta ba saboda ba dalilin tsakaitawa ba za a tsawaita ta ba saboda suna so su kammala kuma su je su kwanta su yi bacci wannan shine ijtihadin da malamai suka kamar Imam Nawawi wajen bayanin me yasa ake aka bambanta tsawaita karatu to amma mu dan ƙara abin da yake gaba kaɗan wa takunu suratul ula qabla thaniya wa atwala minha eh sura ta farko tana kasancewa qabla thaniya kafin ta biyu wa atwala minha sannan kuma ta fi ta tsawo me yake nufi da surar farko ta zama kafin ta biyu a jerin qur'ani in an karanta bakara to wata sura ta biyu bayan bakara ali imran to surar da za a karanta a raka'a farko ta zama kafin ta biyu wato kenan ai bakara kafin ali imran ayi wal adiyati kafin ai al qari'a an gane ko yawa ayi am ayi amma kafin ayi wannan jaji wal mursalati kafin amma ayi ayi tsari kafin sabbi ko da kuwa ba a jere suke ba ya zama ta farkon ita ce a sama ta biyun ita ce a ƙasa kan liman ya zo zai yi sallah raka a farko yayi wal adiyati raka ta biyu kuma wallahi wallahi da ya bisha ka ganye haka bai fito ba ko raka a farko ya kulhu wallahu raka ta biyu kuma ya inna a baina kaga bai daidai ba saboda aina baina tana kafin kulhu wallahu to ana farawa da da ta kafin sannan raka'a ta biyu kuma ta kasa da ita wa atwala minha sannan raka'a farko ta fita biyu tsawo mutum a raka'a farko wanda ya karanta wanda ya karanta inna anzalnahu a raka'a ta farko to ya dawo kasa da inna anzalnahu a raka'a ta biyu yayi yayi sunna daya sannan ya karanta wacce ba ta kai inna anzalnahu tsawo ba kamar inna a baina kamar wa asri kamar ya karanta irin su a ra'aitan ladhi kul huwallahu quliya ba ta kai ta tsawo ba to haka ake nufi to ina ga daga nan za mu dakata sai mu tashi wa hayatul ma'luma fi ruku'i wa sujud wal julus insha Allah ta'ala abu da muka da Allah ba mu ladan sa kuskure Allah ya bi mana wa sallallahu wa sallim ala nabi sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in
محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين wannan ce malam ina so min karin bayani akan sami Allahu liman hamidahu na mamu da liman da kuma mai yin sallah shi kadai to ban san me kake nufi ba ai nayi bayani kan sami Allahu liman hamidahu na ce kowa zai faɗa mamu zai faɗa liman zai faɗa mai sallah shi kadai zai faɗa malam addu'a da ake sujjada mutum zai iya yi da wani yaran eh zai iya mun yi bayani akai wancan satin shi mai ko amma muka ce ya asirrance kare a bayyane
wannan ya ce shi malam wanda ya raba zakka kuɗi zakar kuɗi a mutane naira ɗari uku da hamsin hamsin shin zakka ta yi zakka ta yi amma ba ta biya bukata ba malam faɗin amin a sallah da liman da mamu tare za su faɗa ko sai liman ya faɗa sa'an nan mamu su faɗa to abin da yake zahiri a dalilan da muka karanta suna nuna cewa sai liman ya faɗa ne saboda wancan hadisin da yace inna idza amana al-imamu fa aminu idan liman yayi amin ku yi amin ya nuna cewa sai ya faɗa kenan sannan hakan nan hadisin da yake zuwa sallallahu alaihi idan yace amin yana jiyar da na sahun gaba sannan sai aji ya dau aiwai sai masallaci ya dauka da da gunji na cewa amin kaga wannan ma yana cewa kenan sai ya faɗa ne sun ji sannan suke faɗa Allahu a'lam malam wajen zartar da haddin kisa akan wanda ya kashe wani idan sauran ƴaƴan sun yafe ɗaya daga cikin su ya ce bai yafe ba yaya hukuncin zai kasance to ai yafewa game da kisa zartar da kisa ko da ɗaya ne ya yafe sauran ƴaƴa duka ko sun kai nawa ba su yafe ba yana da ƴaƴa arba'in ɗaya ya yafe talatin da tara ba su yafe ba ai kisa ya faɗi idan an samu yafiya ko daga mutum ɗaya ne kisasi ya faɗi sai dai a kuma maganar biya amma kisasi ya faɗi ballantana a ce da yawa ne suka yafe ɗaya bai yafe ba ai ko ɗayan shi ne ya yafe kisasi ya faɗi ya ce ya fahimci cewa a magana ta kailula ana yi ne kafin azahar to mutum zai iya yi bayan azahar to ai ba cewa aka ce lalle sai kafin azhar a yi shi ba kuma ba cewa aka ce laifi ne a yi bayan azhar ba amma dai su annabi sallama da sahabbansa a wancan lokacin sun saba baccin su na kailula ne kafin sallah azhar sai sun yi bacci sun tashi ne suke sallah azhar wannan shine asalin kailula in ka je ko da a ma'anar kailula a larabci za ka samu cewa bacci ne na kafin zawali Allahu a'lam wannan kuma rubutun ya yawaita kuma ba zan gane da wuri ba saboda a gurguje ba zai karanta gurguje ba abinda muka daidai Allah ya bamu ladan su kusure Allah ya bai mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta